الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a takwas ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail البخاري رحمه الله kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata shin fadar cewa farko da Allah ya turo manzansa aka farlanta masa sallah cewa sadar ya yi sakin hannu sannan kuma a tsakiyar ya rike hannu kuma a ƙarshe ya saki hannu ya bar duniya akan haka wannan kwata-kwata ba hadisi ba magana ce ta wani malami daga cikin malami kwata-kwata babu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan haka kuma balma hadisi ke akwai tabbatacce wanda yake rubuta wannan fada hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mu jama'ar annabawa manzo Allah yace an umarce mu annaba aymanana ala shama'ilina au kama qala da Allah ya ce mu annabawa an umarci mu budura hannunmu na dama wato akan na hagu wannan hadisi yana tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi bai fara rike hannu a cikin sallah annaba wanda suka gabace shi da manzannin da suka gabace shi haka ne sifar sallarsu don haka wasu kuma suke cewa wai shi rike hannu kabdu wai a gida ne yayi amma a masallaci duka wato iya abin da yi wai sada ne to in har sakin in har misali rike hannun da ya a gida ai matan shi ya kamata a ce su rawaito sahabban da suka rawaito cewa yana rike hannun shi dukkansu sahabbai ne waɗanda suke hadi sahabi wajen goma sha takwas ke waɗanda suka rawaito cewa haka suka ga Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah kuma haka ibn abdulbar a cikin littafinsa a tamhi limafin muwaffa min al'asani yake cewa dora hannun dama akan na hagun a cikin sallah ya ce hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su saba ba ya ce kawai illa abin da aka rawaito daga abdullahi ibn subayr cewa shi abdullahi ibn subayr shi fakaran kansa ibn subayr an ce yana sakin hannun shi a cikin sarki ya ce kuma an rawaito saɓanin haka cewa shi ibn zubair kin yana rike hannunsa amma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saki hannu a cikin sallah babu daidai da hadisi daya kuma su malaman malikiyar waɗanda suke almuhakkikun su suka tabbatar da haka cewa daidai da hadisi zahiri game da sakin hannu a cikin sallah ba kuma kaddara cewa shi ibnu zubair ya saki hannu a cikin sallah da ibnu zubair aka ce mai koyi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah yace mana sallu kamar ra'aytu ni usalli don haka wannan cewa a farko sakin hannu ya yi a tsakiya ya yi kabudu sannan a ƙarshe ya saki hannun shi ya bar duniya kan haka wannan kwata-kwata ba hadisi ba ne ba Allah Allah bai taɓa sakin hannun shi a cikin sallah sawa an farilla ko nafila na'am wai kasancewar wannan hadisi da ya gabata na dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Quba kuma alhali an fara sallah Abubakar ya wuce gaba shine dan uwa yake tambayar cewa an yi raka'a ko ba a yi ba shi dai kamar yadda zahirin hadisi ya nuna an fara sallah ne kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su an gane ko babu wata gaba a cikin hadisin wanda ta nuna cewa an yi raka'a ɗaya ko an yi biyu ko an yi uku iya dai abinda hadisin ya zahirin shi yake nunawa an fara sallah ne kenan za Allah sallallahu alaihi wasallam a yesu kuma ko da kaddar cewa an fara sallah an yi wata raka'a ɗaya ko an yi raka'a biyu limami ya zo ya karɓi mahalli to kawai bin shi za ku yi ko da ba wurin zama ba ne na ku zama za ku yi a ƙarshe in sallar ku ta cika ku zauna ku yi jiran shi in ya ci ko abin da ya rage in ya so in ya salamce ku salamci kamar lokacin da arwallar limami ta warware ya janyo masu buki ya gabatar da shi to a nan in sallar ku ta cika zama za ku yi sai ku yi jiran shi in ya yi da cikowa in ya salamce sannan ku salamce sujudu tilawa an yi zo da cikin sallah ba ƙari ba ne duk lokacin da ka karanta aya wadda ke akwai sujada ta karatun alkur'ani a cikin sallah to an sunanta cewa mutum ya duka ya yi wannan sujada a gane ko in a inda ake koye karatu ne to wannan gaba ayar sai ka bayyana da ita domin jama'ar da ke bayan ka a matsayinka na limami su san cewa ga sababin abin da ya sa za ka yi wannan sujada kuma in baka yi ba ba laifi domin yin ta ba wajibi ba ne ba kamar yadda bayani ya gabata sunna ce mustahabba amma tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan wajabcin yin sujada ta karatun alkur'ani tambayar ka ya kamata ka ba kanka amsa wanda kenan kamar yadda muka ce in sallar su ta cika ai dole zama za su tunda sallah ta riga ta cika zama za su wanda kuma kenan tare da limami suka zo sallah bata cika ba tun daga limamin da yake bi wanda sallar shi ya tabbata ta cika to ba maganar ya tashi ya biya karo wasu rakoyi waɗanda suke na daban darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu sun mun tsaya ƙarshen babi na biyu baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa laisal kadhibul ladhi yuslihu bainan nas wato ba makaryaci bane wanda ke kokarin sasanta tsakanin jama'a waɗanda suka samu rashin sutuwa shine malam ya zo da hadisin ummu kulsum diyar uquba ibnu abi mu'ay Allah ya kara mata yadda tana ba Humayd ibnu Abdurrahman al-Himyari labarin cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa laisal kazzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khaira manzon Allah ya ce ba makaryaci bane wanda ke kokarin sasanta tsakanin jama'a fayanmi khairan wato ya isar ma shi wanda aka samu rashin zurtuwar da shi ya isar masa da wata wani abu wanda yake na alkhairi fada ko aiki lafazin yanimi shine bi ma'ana yabdu shine yace fa yanimi khairan wato ya isar masa da wani alkhairi na shi abokin jayayyar tashi au ya kulu khaira ko kuma ya faɗa masa wani alkhairi shine kamar yadda aka samu idirajin wata jumla a cikin hadisin kamar yadda yake cikin sahihu muslim da sunanin nasa'i wato shine sa'ad wato ibn ibrahim wato sa'ad ibn abdurrahman ibn auf shine yake cewa walam asma'ahu yurakisu fi shay'in mimma yaqulu nasu illa yake wannan walam asma'ahu yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nasu innahu kadhibun illa fi thalath yace ban ji ba wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yana rangwame game da wani abu daga cikin abin da mutane ke faɗa cewa ƙarya ne yace illa fi thalath sai cikin abubuwa guda uku shine sai ya ambata cewa na farko shine yaki an yi rangwamen wato yin karya a cikin al'amari wanda yake na yaki na biyu sai ya ce wa hadisu rajulun imra'atihi wato da zancen mutum ga matarsa an gane ko labari da mutum yake ba matarsa sai ya ce wal islahi bainan nas wal islahu bainan nas da sasanta tsakanin jama'a wannan ziyada wato mudraja ce ma'ana suka ta aka yi a cikin hadisin shi kuma wannan yana kasancewa wani lokaci ƙoƙarin bayyanar da ma'anar hadisi shi yake kai marwaita a samu itirajin wata kalma wasu in sun rawaito sai su yi tsammanin cewa tana daga cikin jumullar hadisin alhali kuma ba ta ciki gane ko kamar yadda kenan malamai suka tabbatar da cewa wannan jumla na cewa bai yi rangwame game da yin ƙarya a cikin wani abu sai cikin al'amura guda uku yaƙi da zance tsakanin miji da mata sannan da sasanta tsakanin jama'a to shine akan haka wasu daga cikin magabata suka tafi akan halaccin wato yin ƙarya matukar akwai wata maslaha kuma ya kasance kuma babu cutarwa an gane ko ya zamanto babu wata illa ta cutarwa a ƙarƙashin wannan fadar kuma ya zamanto akwai maslaha a ciki wasu daga cikin magabata suka ce yin ƙarya kwata-kwata ba ta halatta me suka ɗauka ma'anar ƙarya a nan shine tauriya kamar abin da ake nihi da tauriya kamar misali wani dan zaurance haka an gane ko kamar misali ka rufe abu ka lullube shi kai dai ka ba da dungu kar ka fito fili ga cewa ga abin da kake nihi yayi kama da abu kaza amma ba hakikanin shi kake nihi ba shi ne suka ce misali kamar yadda mutum zai faɗa ma wani azzalimi ya zazzara sai ka ce wallahi jiya ma na ma addu'a kullum muna maka addu'a so da yawa wani ya da kai zai ci ai wani kullum muna ta muka addu'a to ai daman shi musulmi a kullum ai bai gushe ba matsayin mai addu'a yake ga dan uwan shi musulmi in dai yayi sallah to ya ma dan uwan shi musulmi addu'a tunda ai kullum faɗa muke assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin manzo Allah ya ce wannan addu'a duk wani salihin bawa wanda ke cikin sama da wanda yake cikin ƙasa wannan addu'a ta hada da shi shine yace kamar yanda kenan mutum zai fada ga wani azalimi ya ce da autu laka amsa ya ce jiya na ma addu'a to kenan shine wa huwa yuridu qawluhu Allahumma ghafir lil muslimin cewa ya Allah ka gafarta ma musulmi kenan kowane musulmi yana cikin wannan addu'a idan mutum ne dangane da mace ba kamar misali yadda za ka mata alkawalin wata kyauta amma me kake nufi in kaddara Allah zalik in har Allah ya kaddara ai sai na miki wata gagarumar kyauta to me kake nimi za ka mata kyauta in har Allah ya kaddara amma ai ka ga ita a zahiri kawai ka mata alkawari shi kuma a nan ka ɓoye kenan in kaddara Allah zalim in har Allah ya kaddara haka shi kuma ƙarya a fagen daga suka ce kamar ka bayyana ƙarfi kuma alhali kai ku baka da shi misali ka bayyana kuzari da jarumta to shine suka ce abinda ake nihi da karya ba ana nihi ba karya haka kawai mutum ya kirkira abinda ake nihi shine kenan tauriya kamar misali wani zaurance da jirwayi da kamar wuta kuma sun babu wani sabani akan cewa tsakanin miji da mata in dai karyar da zai yi ko ita za ta yi in dai za iya sarayar da wani haƙƙi nashi a kanta ta yi masa wannan karya ko wani haƙƙi na ta yi tsirai daga kai shi da wannan kwata-kwata bai halatta ko kuma wani abu wanda bai cancanta ba ko ita abin da bata cancanta ba to wannan baya halatta kuma a inda suka tafi akan cewa karya tana halatta kuma tana iya zamantowa ma dole a lokacin da bukata ta fakar da mutum zuwa yin wannan karya kamar yadda kuka yi bayani a darasi da ya gabata wani ne ya zo zai zalunci wani zai zalunce shi kamar misali wani ya biyo da makami yana neman wani kai kuma ka gan shi sai ce ka ga wani sai ka ce masa a ban shi ba ko gidanka ya shiga kana iya cewa a bai shiga ba kawai ban gan shi ba suka ce a nan kurin tsuwa da Allah kana iya yi baka da laifin ana ko kuma misali an tsare ka da dukiyarka za a zalunce ka sai aka tambaye ka menene ka loda a cikin wannan motar to za ka iya faɗin saɓanin abin da yake haka ka lullube wasu kaya dukiyarka a ƙasa a sama ka dora wata dussa ko abin da ya kama da haka sai ka ce ai abin da yake sama shine har ƙasa tunda zaluntar ka ne za a yi shi ne a nan suka ce wannan yana halatta babu saɓani a kan yin kariya ko kuma cewa nawa ne a cikin motar guda ɗari ne sai ka ce a guda arba'in ne tunda abu ne za a karba daga gonka ba akan abin da ya dace da shari'a ba akan zalunci ne za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نسله قال حدثنا محمد بن عبد الله هو الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي بن محمد الفروي أنهما قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم هو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد هو السائدي رضي الله عنه أن أهل قباء أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ذهبوا بنا نسلب بينهم malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar shugaba ga abokansa ya ce da su izhabu bina nusli ku zo mu tafi mu sasanta tsakanin wasu jama'a an gane ko kenan a nan in har an samu rashin zuttuwa tsakanin wasu jama'a to shugaba a nan sai ya faɗa ga jama'ar sai ce ku zo mu tafi mu sasanta tsakanin wasu jama'a da suka dan samu rashin zuttuwa shine yace babu qaulil imami li ashabi kenan baban da ke bayani game da halaccin fadar shugaba li ashabihi wato ga mabiyansa yace da su izhabu bina nusli ku zo mu tafi mu sasanta tsakanin suwa ne shine anan malam ya koma zawwa da hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda ke cewa anna ahala quba aqtatalu yace lalle wato mutanen da ke zaune a quba sun yi fada da juna shine ma'anar iqtatalu kenan ka ce sun yaki juna ko sun yi fada da juna kamar yadda can ya ce wa in fa'ifata ne minal mu'mini na katalu fa asiluhu bainahuma shi ne ya ce anna ahada quba a katalu ya ce lalle ma'abuta quba jama'ar da suke zauna a nan su ne wato banu amr na abu sun yi fada da juna hatta taramo bil hijara har suka ringa jifan junansu wato da dutse bayan da ana ma juna kulli ana dukan juna da iccen dabino da takalma har ya kai sai da aka ringa jifan juna da duwatsu kina al'amari ya kusa zama yaki fa ukubira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi zalik sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labari game da wannan al'amari aka ce ai jama'arka ta uba sun samu rashin zutuwa da juna ga abin da ke faruwa tsakaninsu wannan kwa labari ya iso ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye a lokacin hantsi ba tare da jinkiri ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wasu daga cikin sahabbansa ya ce izhabu bina nuslihu bainakum manzan Allah ya ce maza ku zo mu tafi mu sasanta tsakaninsu wannan shine mahallu shayi domin a nan manzan Allah ya faɗa ya yi ga sahabbansa ya ce ku zo mu tafi mu sasanta tsakanin suwani don haka wannan al'amari in ya faru kamar yadda bayani ya gabata shugaba da kansa ya kamata ya tafi ya sasanta tsakanin jama'arsa in sun samu rashin zutuwa domin faɗarsa ta fi faɗar koma wane ne kima da daraja da samun karbuwa wato abunsu sama da fadar wani wanda yake daga cikin wakilansa kuma haka a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a ya ja ta musamman ya kwashe su suka tafi domin a sasanta tsakanin wannan jama'a kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna mana wajabcin cewa shugaba ya ringa bibiyar talakawansa ya san me yake gudana wanda abu ne wanda ya zama wajibi a kansa kiyaye lafiyarsu da kiyaye dukkan wani abu wanda zai inganta rayuwarsu ta duniya da abin da zai inganta addininsu ya yi ƙoƙarin kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin jama'a wannan wajibi ne akan duk wanda ke shugabantar jama'a to amma saɓani ga irin yanayi wanda yake na zamani da yake damun tsari ne wanda yake na makiyan Allah da gangan wani su suke ƙoƙarin haddasa wata fitina domin ɗauke hankulan jama'a don a ɗauke hankulan jama'a a maida shi gefe zamanto tunaninsu ya kau daga wani wani domin suna ganin cewa in har jama'a suka zauna lafiya to ai su ba za su ji daɗin tafiyar da mulki to shi kuma al'amari ne wanda ba komai bai ke zaunar da shi a samu kwanciyar hankali illa tabbatar da adalci adalci ba shine duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa babu ƙaulillahi ta'ala an yusliha bainahuma sulaha wa sulhu khair قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن تريف البغلاني قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت رضي الله عنها هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت رضي الله عنها ولا بأس إذا تراضيا wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah mai girma da ɗaukaka an yusliha baina kuma sulha wa sulhu khair wanda farkon ayar shine wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iraban fala junaha alaihima an yusliha baina kuma sulha wa sulhu khair shine malam ya zo da hadisin aisha allah ya kara mata yadda game da ma'anar ita wannan aya da ubangiji ta'ala ya ce wa inimra a tun khafat min ba'aliha nushuzan au iraban wato idan mace ta ji tsoron kaushin hali ko juya mata baya wato game da mijinta ubangiji ta'ala ya ce fala junaha alaihima babu laifi a kansu shi mijin da ita matar an yusliha bainahuma sulha wato su yi sulhu sulhu tsakankaninsu an gane ku su yi abinda za su sasanta tsakankaninsu kenan zama ya dore sai ya ce wa sulhu khairu ubangiji ta'ala ya ce sulhu wato shine alkhairu gane ko sulhu shine alkhairi ma'ana tsantsar alkhairi Aisha sai take cewa ma'anar ayar huwar rajul tace shine mutumin da ya rami nimra'atihi ma la yujibu da ya ga wani abu wanda bai kayatar da shi game da matarsa kibaran wato girma ne ya cin mata ta zama dattijuwa augairahu ko kuma wani abu wanda ya yi kama da haka ya zamanto yana kyamar wani al'amari nata fayuridu firaqaha sai yake nihin rabuwa da ita to a lokacin nan ba laifi su zauna fata kudu ta ce masa amsikni ni dai ka ci gaba da rike ni a matsayin matarka wa qasim li ma ita raba ka bani iya abin da ka so daga cikin rabon kwana in ma kwana goma kai a can to ni ba ni biyu sun ishe ni alat sai aisha take cewa wala ba sa iza ta rabaya ba laifi in har sun yarjejeniya a kan haka domin haƙƙinta ne ta sauka daga kan shi shi ku haƙƙi in naka ne ka sauka daga kan shi to wannan ya halatta kamar yadda sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da girma ya cin mata ta fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nihin rabuwa da ita ta ce ya rasulallahi ni ina da buƙatar na ci gaba da zama a matsayin matarka domin Allah ya tada ni a cikin matanka wanda ya tanada maka a gidan aljanna abubuwa kiyama ni dai ka rike ta ce don haka haƙƙina na kwana na ba matarka aisha kaga hakkinta ne ta sauka daga kan shi ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ba da ga yan uwarta Aisha Allah ya kara mata yadda manzon Allah ya hakura ya ci gaba da rike ta a matsayin matarsa har Allah ya karbi rayuwar shi tana matsayin matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine anan Aisha Allah ya kara mata yadda take fito mana da ma'anar wannan aya a fili shine Allah ya ce wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban wato idan wata mata ta ji tsoron kaushin hali ko kuma bishirewa game da mijinta ma'ana ta ga ya dan canza mata ya juya mata baya ubangiji ta'ala ya ce fala junaha alaihima ba laifi wato a kansu an yusliha bainahuma sulha wato da za su yi sulhu sulhu tsakankaninsu an gane ko kamar yadda so da yawa za ka ga wani lokaci misali hatta da abin da yake haƙƙi ne nata akan shi da yawa akwai matan da su kawai kwamar da suke su zaman tudi a matsayin wannan akwai macen da ita take rike gida gida ita za ta biya kudin haya akwai wadda hatta da abinci ita za ta saya ta yarda ita za ta ɗauke wannan nauyin shi ne zauna ta tsaya a matsayin matan shi kamar yadda wata baiwa Allah take ambata mun haka komai ta ɗauka a matsayin haka ita take biyan hayar gida ita take sayan abinci komai ita take ɗaukan wannan ɗawainiya ita kawai buƙatar ta ta zauna a matsayin cewa matan shi kaga a nan sulhu ne suka yi tsakanin su ta sauka daga kan wannan wato wannan haƙƙi wanda yake nata a kan shi kenan ta ce ta yafe masa wannan haƙƙin duka ita ta ɗauka to shi ne anan aisha shi ne ubangiji ta'ala ya ce ba laifi kenan a kansu da za su yi sulhu tsakankaninsu sai ya ce wa sulhu kayyar ubangiji ta'ala ya ce sulhu shi ne ya fi alkhairi an gane ku sulhu wato tsantsar alkhairi ne wa sulhu khairun sulhu ubangiji ta'ala ya ce alkhairi ne shine aisha ta ce kenan kowar rajulu shine mutumin da ya rami nimra'atihi ma la yushibuhu mutumin da ya ga wani al'amari wanda bai kayatar da shi game da matarsa kibaran wato wani girma ne ya cin mata augairahu ko kuma wani abu wanda ya kama da haka kenan wasu halaye da ɗabi'u nata wanda bai mushi ba fa yuridu firaqaha sai yake nihin rabuwa da ita fatakulu sai ta ce masa amsikni ci gaba da rike ni a matsayin matarka waqsim li ma shi ita raba ka ban iya abin da ka so daga cikin raban kwana qalat aisha sai take cewa wala ba asa idza taradaya ba laifi in har sun yi wannan yarjejeniya shine can ubangiji ta'ala gaban aya sai ce wa uhdiratil anfusu shuh yace su rayuka wato an cusa musu wato shine kwallo don ba kowa bai ke dangana ya sauke sauka daga kan wani haƙƙi wanda yake nashi sai in abu ya kai ya kawo babun idas falahu ala sulhi jaurin fasulhu mardud قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري هو عبد الله بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عس إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجل ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدا ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتدريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينهما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتدريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فقد على امرأة هذا فرجمها فغدا عليها أنيس فرجمها قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إبراهيم بن سعد أنا أبيه هو سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد رواه عبد الله بن جعفر المخزومي المخزومي وعبد وعبد الواحد بن أبي عون an sa'ad ibn ibrahim wato wannan babi ne wanda ke bayani cewa idza salahu ala sulhi jawli wato idan jama'a suka sasanta tsakaninsu akan sulhu wanda yake na zalunci min babi gabafati shay'i ila sifati kenan akan sulhu wanda yake na zalunci sai yace fa sulhu mardu wannan sulhu wato za a mayar da shi a watsar da shi ba za a yi la'akari da shi ba in dai sulhu akwai zalunci a cikin shi ta wuya hakkin wani to wannan sulhu ne wanda yake batacci shi ne yace idza dalahu ala sulhi jawri in har suka yi sulhu akan wani sulhu wanda yake na zalunci lafazin jawr masdar ne na faɗa su jara ya turo jawran an gane kun haka ce aljawr shine almailu an sirat sawi karkace ma tafarki wanda yake madaidaici kamar yadda cewa ubangiji ta'ala ke faɗa wa alallahi qasdu sabili wa minha ja'ir shine yace ala sulhi jawrin in har suka yi sulhu sulhu wanda yake na zalunci malam yace fa sulhu mardu wannan sulhu za a watsar da shi ba za a kula da shi ba sulhu ne wanda yake fatacci shi ne na malam ya zo da hadisin abu huraira da shi da zai ibn khalid al-juhani allah ya kara musu yadda suke faɗa cewa ja'a a arabi wato wani ba ƙauye ya zo gumazan allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce a arabi shine sakinul badiya mazaunin ƙauye sawa'an balarabe ne ko ba balarabe ba ya zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah iƙubi bai na nabi kitabin lahi ya ce i hukunci tsakankaninmu da hukuncin Allah kar ka fahimci cewa ana a kawai shi a mushi hukunci da ayata alkur'ani abinda ake nihi da kitabullah ana hukumun lahi kamar yadda Allah ke faɗa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhi fi kitabillahi ay fi hukumillahi shine yace iqdi bainana bi kitabillahi yace ya manzon Allah yace imana hukunci i hukunci tsakankanin mu da hukuncin Allah kaga anan tun anan ya kamata a fahimci kasancewar shi cewa ba kauye ne shi manzo Allah zai yi wani hukunci na daban in ba hukuncin Allah ba faƙama kasumuhu shi abokin jayayyar sai ya miƙe sai ya faɗa yake cewa sadaq ya ce kwarai ya yi gaskiya dangane da abin da ya faɗa cewa a yi hukunci tsakaninmu da hukuncin Allah shi ma ya ƙara tabbatarwa ya ce ikubi bai na nabi kitabin lahi ya ce ya rasulallahi yi hukunci tsakaninmu wato da hukuncin Allah kamar yadda shi wannan arabi ya nema sai dai kuma kauyancin nashi ba ba cikakke ba ne ba tunda ya ce ca ya rasulallah su kuma galibin waɗannan waɗanda kauyancinsu ya kai gaya in suka zo abinda suke kira ca suke ya muhammad su kiraye shi da sunan shi sai da allah ya taka ma mummune burki akan haka kamar yadda a can a hadisi na jibrilu alaihi salam da ya zo aimi ya faɗa ca ya muhammad a hadisi wanda yake na hadisin jibril ba don komai ba don ya da sauke nan kuma don su gane wato ƙauyancin shi da wannan kin shi kenan domin su bado hankalinsu su fahimci menene zai faɗa menene zai tambaya daman duk da cewa mun yi bayani in aka ce kauyanci rashin fahimtar addini shine kauyanci in dai mutum ya fahimci addini to wannan maganar ka kiraye shi ba kauye ma bata mata su ba wanda ya jahilci addini shine ba kauye ko ma a ina yake rayuwa domin wayewa a karkashin addini take shine sai yake cewa wato sadaka wato lalle yayi gaskiya ikubi baina na bi kitabillahi ya ce ya manzan Allah i hukunci tsakaninmu wato da hukuncin Allah faƙalar a arabi shi wannan shi wannan ba kawai sai ya ce innabni kana asifan ala hadha ya ce ya manzan Allah ina tabbatar maka cewa ɗana kana asifan wato bara ne ma'ana ma'aikaci ne asif bi ma'ana ajira an gane ko shine kenan wanda za a ɗauke shi a matsayin ma'aikaci dan kwadago kenan ya ce kana asifan ala haza wato bara ne ma'aikaci ne ala haza akan wannan kenan shi ya ɗauke shi a matsayin ma'aikaci ne ya ci gaba da yi masa hidima fazana bi mura'atihi sai zina da matar shi kaga ba komai ba yake kawo haka illa sakaki so da yawa kamar irin yadda rayuwa ta bariki sai kaga an ɗauki boyi-boyi kawai a bar shi ya zama kamar ɗan cikin gida ko ina shiga yake kamar yadda za a ɗauki mutum a matsayin direba ya ɗauki matar mutum ya ta yi ko ina da ita har bulaguro ya da ita wannan duka safiki ne wanda yake ya saba ma addini wanda kuma shi ne sababin abin da yake janyo irin waɗannan matsaloli shi ne ya ce innabni kana asifan ala ala wato ɗana ya kasance bara ne ma'aikaci ne ala haza akan wannan mutum sai ya ce fa zana bi ra'ati wata rana kenan sai yake sai yake cewa fa zana bi ra'ati sai zina da matar shi mai gidan nashi faƙaluli wato sai suka faɗa mu cewa alabnikar rajim wasu suka bani fatawa suka ce a ai iya abin da yake kan ɗanka wato shine jajjefewa da duwatsu har ya mutu sun ba shi fatawa akan kuskure domin shi al'amarin ba haka ba ne ba sai ya ce fafadai tuguni min hubimi atin min alganami wa walida wato sai na fanshi ɗana daga shi wannan kenan mijin wannan matar kenan na nemi fansar shi zan ba da kenan wato tinkiya ko ko mu ce karamar dabba tinkiya ko akuya zan ba da guda ɗari wa walidatin da baiwa shine a matsayin fansar da zan masa ma'ana tare da za a dora masa ya ce fin masa'altu ahalar ilimi sannan sai na tambayi malamai faƙalu sai suka ce da ni inna ma alabnika fijal dumi'a wata gari ani iya abin da yake kan ɗanka shine bulala ɗari kuma da bakuntar da shi wani gari tsawon shekara guda a kore shi daga mahaifarsa a kai shi can wani gari sai ya shekara sannan zai samu izinin dawowa shine iya abin da yake kan ɗanka فقال النبي صلى الله عليه وسلم وزع الله صلى الله عليه وسلم سيج لا أقضين بينكما بكتاب الله lalle ne zan muku hukunci zan yi hukunci tsakankaninku da hukuncin Allah ammal walidatu wal ghanamu faraddun alayka manzo Allah yace ka san da cewa baiwar da kace zaka bada da tinkiya dari a matsayin bilin ɗanka game da wannan jajjefewa da aka ce za a yi masa faraddun alaika manzo Allah ya ce an maido ma da kayanka ba a bukata raddun masdar ne kenan bi ma'ana ismul maf'ul ay mardudun alaika za an mayar maka da kayanka ba a bukata wa alabnika jaldu mi'atin wa tagribu an manzo Allah ya ce iya abin da ke kan ɗanka bulala gari da bakuntar da shi zuwa wani gari tsawon shekara guda sai ya yi sannan zai dawo mahaifarsa sai ya ce wa amma an ta ya unais lera julin maza Allah sai ya faɗa ga wani daga cikin sahabbansa unais ya ce masa ka tafi shi ne wato ya faɗa kenan ga shi wannan mutumin mai matar kenan maza Allah ya faɗa ma unais kenan ya haɗu da shi wannan mai matar su ce shi ne ce fagdo alamura ati haza isan mako ka je wajen matar wani wannan mutuma farjumha maza Allah ya ce ka jajjefe ta kamar yadda yake cin wata riwaya ce fa ini tarafa in ta yi furci ta tabbatar da cewa haka ne maza Allah ya ce farjumha ya ce ka jajjefe ta ma'ana umarni manzon Allah ya bashi ya aika wakili wakilin shi kenan ashe in ta tabbatar da cewa haka ne to iya abin da za a yi sai a je jefe ta har ta mutu bagada alaiha unais unais ya yi jijjifi ga wannan mata kuma ta yi furci ta tabbatar da cewa haka ne farajamaha unais ya sa aka jajjefe ta har ta mutu shine sakamakon wannan shine hukubar wannan laifi da ta yi a takaice a nan kaga da yake sulhun da aka musu a farko sulhu ne wanda yake na zalunci domin duk abin da yake ya saba ma shari'a to wannan sunan shi zalunci dama yin aka ce zalunci shine wabu shay'in fi ghairi mahalli aza abu ba a mahallin da ya dace ba duk abu in aka sa shi ba inda ya dace ba to wannan an yi zalunci an tauye haƙƙin abu a nan aka dora masa tarar wai iya abin da zai bada wai tunkiya ɗari kuma da baiwa wanda har yau wannan maguzanci akwai shi a nan saboda galibin wasu daga cikin sarakunan ƙauye da masu garin ƙauyuka wasu daga ciki waɗanda suka jahilci addini idan an kama wani yayi shashanci da wata da matar wani to in aka kawo su waje mai gari wai iya abin da ake wai kudi tara ake dora masa kuma kar ka fahimci cewa wannan tara in an yi gaba daya shi mai matar ake bashi akan dan tsunguya mashi wani abu wani abun shi mai garin yake cinye ba mafi yawa har yau akwai wannan magudancin to wannan duk abin da suka amsa sai sun amayo shi a ranar kiyama sai sun amayo shi a ranar kiyama in ba ku da wata doka da za ku zartar dokar Allah to ku bar su shi kenan ku bar su shi kenan iya abin da za a yi a ja hankalinsu a yi musu nasiha a yi musu wazi amma maganar a zo a dura ma wani tara ta wannan sun san ma bai mata su ba duk abin da aka amsa zalunci kuma shin wannan tara da suke yi ta hana wannan shashanci ba ta hana ba sai ma ci gaba yanzu misali wani an dora masa a ce saniya zai bada ko sa zai bada shi ko a garken shi a kaɗan ma bai rasa sa talatin ko arba'in ko sama da haka to duk lokacin da ya niyyar shashancin shi ba sai ya yi ba in an dora masa ibada don haka wannan kenan wata shari'a ce shaidaniya tun a jahiliya na dora ma wai wanda ya yi zina da wata mata a dora masa tara a dora mushi wani kudade a ce zai biya kamar yadda a nan suka dora masa wai cewa abinda zai bada aka yi sulhu ya bada tunkiya dari ya bada baiwa shi kenan to shi ne anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan abu da aka dura maka manzan Allah ya ce kayan ka za a mayar maka ba maganar shi kawai iya abin da yake kan ɗanka na hukuncin Allah shi ne a yi masa bulala ɗari sannan a kure shi daga mahaifarsa ya koma can wani gari sai ya shekara guda sannan zai samu ‘yan izinin dawowa ita ko wannan mata iya abin da yake kanta na hukuncin Allah in ta tabbatar da haka ne to a jajjefe ta har ta mutu kuma haka aka yi to don haka wannan hadisi yana nuna duk sulhun da aka yi in dai akwai zalunci a cikin shi to wannan sulhu ne wanda yake batacci don haka hukuncin alkali baya canza abu wanda yake hakikanin al'amari wanda yake boyayyen al'amari duk lokacin da alkali ya yi wani sulhu ya yi wani hukunci aka fahimci cewa akwai zalunci a cikin shi to wannan hukunci wannan dole za a tada shi an gane ko mai haƙƙi a ba shi haƙƙe shi ko da an karɓi wani abu sai a karɓo shi a amshi shi a ba mai haƙƙi haƙƙe shi shi ne malam sai ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin aisha allah ya ƙara mata yadda take faɗa take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun manzon Allah yake cewa duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan al'amarin namu ma laysa fihi abinda baya daga cikinsa fa huwa raddun maza Allah yace za a mayar mishi da kayan shi ma'ana duk wanda ya farar da wani abu ya zo da shi abinda ya saba ma shari'a maza Allah yace to ba za a mayar masa da kayan shi amrina a nan ma'anarsa shine dine na shi wa shari'atina kenan duk wanda ya farar da wani abu ya zo da shi a cikin wannan addini abinda ba ya da tushe a cikin shari'a za Allah ya ce za a mayar masa da kayan shi Allah ba zai karba ba don haka wannan hadisi asar wannan sababin shi kasancewar shi wato alkasim ibn muhammad ya rawaito ma ibrahim ibn sa'ad wato mahaifin ibrahim ibn sa'ad shine sa'ad ibn abdurrahman ibn auf lokacin da yake faɗa masa cewa wani mutum daga cikin iyalin wato shine abu wana abu lahab a gane ko shine kenan al-fadl ibn abbas ibn utuba ibn abi lahab yayi wata wasiya wasiya wadda take ta saba ma shari'a wanda wasu gidaje ne gare shi guda uku kowanne gidan sai ya yi wasiya game da sulusi kowanne ya yi wasiya game da sulusi wani bangaren dukiyar gado wani bangaren kuma sulusi wannan wasiya sai ya zamanto abin da ya yi na wasiyar ya saba ma shari'a akwai nau'i wanda yake na zalunci a ciki to shine a nan sai shi alkasim yake faɗa masa cewa aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta rawaito masa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa fihi a wata riwaya kenan ma laysa minhu duk wanda kenan fihi anan sai ka dauke shi a matsayin minhu domin huruful jar junan su na mai ma juna fi anan bi ma'ana kenan min kenan ma dai samintu abinda baya daga cikin safa huwa raddu manzo Allah ya ce za a mayar masa wato da kayansa don haka wannan hadisi yana daga cikin hadisan da wato musulunci yake kewayo a kansu don haka wato daga cikin magabata al'imamu nawawi Allah ya ji kansa yake cewa wannan hadisi ya dace ya kamata wato a yi kokari a haddace shi kuma a yi aiki da wannan hadisin game da rubuta duk wani abu wanda yake munkar abin da ya saba ma shari'a an gane ku duk wani abu da ya saba ma shari'a a yi kokari a yaɗa wannan hadisin kowa ya san shi mutum ya haddace shi kuma ya ringa kokarin kafa hujja da shi akan rubuta dukkan wani abu wanda yake munkar domin duk lokacin da mutum ya zo da wani abu domin ya tabbatar da shi ko kore shi in mutum ya zo da wani abu a matsayin kore abin da shari'a ta tabbatar da shi kaga sai ka kafa masa hujja da wannan hadisi ko mutum ya zo da wani abu abin da ba da tushe a cikin wannan shari'a sai ka kafa masa hujja da wannan hadisi kenan abu ne wanda za a watsar da shi domin ya saba ma shari'a don haka wannan duk ka'ida ce kenan akan duk wanda zai zo da wani abu wanda yake da sunan ibada ko wani abu da zai zo da shi wanda kwata-kwata baya da tushe a cikin wannan shari'a babu dalili a cikin alkur'ani babu hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abu ko da shekara dubu mutum yayi yana kusantar ubangiji da wannan aiki Allah ba zai karba ba saboda shi sharadin karbuwar aiki abun Allah subhanahu wata'ala sharuɗa ne guda biyu a samu kyawun niyya sannan a samu dacewa karantarwa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun da anan da ya ce fi amurina yake nihin fi dinina a cikin addinin shi kuma addini ba kirkira ba ne a biyayya ne abinda aka zo da shi na shari'a ka bi sau da kafa amma kar ka zo da sabon wani abu da sunan addini saboda shi ba ra'ayi bane ba don haka wannan yake faɗa ibn mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ku bi abinda aka shar'anta mu wa la tabtadi'u kar ku kirkiri wani abu faqad kufitu tuntuna an isar muku duk abinda kuke bukata na ibada wanda zai kusantar da ku zuwa ga ubangijin ku tuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana shi ya zo da shi Allah ya cika wannan addini kafin manzon shi ya bar duniya al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan dan haka a wata riwaya sai yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki aikin da babu umarninmu a kansa to za a watsar masa da aikinsa wannan lafazi kuma shine a am mafi garewa saboda wani yakan iya kafa maka hujja ya ce ai to ai ni ba ni ba na kirkira ni ma gani ne ana yi kuma ni ma nake yi wanda ya zo maka da wannan hujja cewa ai shi ba shi ya kirkira ba shi gani yayi ana yi ya ci gaba da yi kenan shi baya cikin hadisi hadisi bai hada da shi ba to sai ka zo masa kenan man amila amalan laysa alaihi amruna duk wanda ya aikata aikin da babu umarnin mu akan sa sawa'an shi ya kirkira ko kuma gani yayi ana yi shi ma ya ci gaba da yi inda jayi man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna wanda babu umarninmu a kansa kinan ba mu ba muka ce babu dalili daga cikin alkur'ani babu dalili a cikin sunna sai ce fa huwa raddun wato za a watsar masa da kayan shi ba za a karba ba don haka shi kuma ka'ida hani wato yana hukunta wato shine bacin abu duk abin da shari'a ta yi hani game da shi wannan abu ko shekara dubu mutum ya yi batacce ne don haka farar da wani abu a cikin addini haramun ne haramun ne to shine a takaice kenan wannan hadisi malam ya zo da shi wanda yana nuna duk sulhun da aka yi in dai akwai zalunci a cikin wannan sulhu to sulhu ne batacce za a watsar da shi ko an yi wannan hukunci an yi shi to dole wannan hukunci ta da shi za a yi in dai akwai zalunci a cikin shi kamar yadda a can manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tada wannan sulhu yasa saboda akwai zalunci a cikin shi ya saba ma shari'a yasa za a karban masa dabba dari kuma a karbi baiwa a matsayin cewa dan dan shi yayi zina da wannan matar kenan iya abin da za a yi dokar Allah iya abin da yake kan dan shi kamar yadda manzo Allah ya faɗa a bulala dari da bakuntar da shi zuwa wani gari tsawon shekara guda ita kuma matar in ta tabbatar da haka ne to a jejjefe ta har ta mutu daman hanya ta tabbatar da ta yin haddi ɗaya ce daga cikin uku abu na farko ya zamanto an samu shaidu guda hudu sun tabbatar da wannan hukunci na zina cewa sun gan shi shi da ita wato suna wannan shashanci hanya ta biyu shi ne furci mutum ya yi furci ya tabbatar da cewa ya yi na uku in mace ce ce kenan a ga ciki ya bayyana to in aka samu ɗaya daga cikin wannan kenan in ciki ya bayyana ita ba mai aure ba ita ba baiwa ba wadda take da mai gida ke kusantar ta kenan wannan ya tabbata cewa zina ce ta yi kenan wannan hukunci za a yi mata yadda ya dace a shari'a babun kaifa yuktabu hadha ma salaha fulan ibn fulanin fulan ibn fulani وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا غندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الهديبية كتب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم, لم نقاتلك فقال فقال لي علي رضي الله عنه امكث فقال علي رضي الله عنه ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألوه ما جلبان السلاح ما جلبان السلاح فقال الإقراب بما فيه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وابن يونس عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا لا نكر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لي علي رضي الله عنه إنه رسول الله إنه رسول الله قال لا والله لا أمهوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا في في القراب وألا يخرج من أهلها وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وألا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى العجل أتوا علي رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك اخرج عن قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى العجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لي فاطمة دونك ابنة عمك اهمليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي رضي الله عنه أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da yanda wato ake rubuta sulhu in za a rubuta takarda a tabbatar da sulhu kenan yaya ya kamata a yi ko kuma yanda ake rubuta sulhu kenan kai fa sai ya zamanto kaifiya kenan kaifiya tu kitabati sulh shine ce haza ma salaha fulanu bin fulanin fulan ibn fulan cewa wannan takarda abinda ta kunsa shine abinda wani dan wani ya yi sulhu da wani ɗan wani wa illam yunsibhu ila kabilatihi wa illam yansubhu haka ya sako? ya ce wa illam yansubhu ila kabilatihi au nasabihi ko da bai danganta shi ba zuwa kabilarsa ko kuma wata dangantar shi ka ce au nasibihi kenan ya zamanto adafi ne ko kuma auna sababu kenan sawa'an ya danganta shi zuwa wata danganta ko bai danganta shi ba inda ya sa wani dan wani kuma an san shi da wannan suna ya shahara da shi to ba sai an sa danganta shi ko wata kabila shi ko wata sana'ar shi amma a cikin sulhu ba a zauwa kawai haka a rubuta sunan mutum kadai sunan shi ake rubutawa a farko sannan a rubuta sunan mahaifinsa malamai suka ce amma rubuta sunan kakai shi kuma a rubuta sunan dangantar shi inda wata kabila da yake kai dangane zuwa gare ta kenan a danganta shi in ma akwai wata sana'a kenan a danganta shi zuwa sana'ar da aka san shi da ita wadda ya shahara da ita ba don komai ba don kar a samu rikitarwa a cikin haka amma in har an amuntu babu wata rikitarwa da za a samu to ba laifi kawai in aka ambaci sunansa da sunan mahaifinsa to ana iya dakatawa akan wannan shine yace haza ma salaha fulan ibn fulan fulan ibn fulan wannan abinda wane dan wane ne yayi sulhu tsakanin shi da wane dan wane wa in lam yansuhu ila qabilati ko da bi danganta shi zuwa wata kabilarsa auna sabihi ko wata dangantar shi yana wani abu da yake kai dangane zuwa gare shi na sana'a ko wani abu wanda yake na daban shi ne anan malam sai ya zo da hadisin albara ibn azib Allah ya kara masa yadda yake cewa lamma salaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahlal hudaybiya yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sulhu da ma'abuta hudaybiya hudaybiya wani daji ne wanda ke tsakanin makka da madina amma ya fi kusa da makka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jama'ar shi a shekara ta shida a cikin watan zulqa'ada suka zo da nihin umra sun ɗauko harami su kafiran makka da suka ji labarin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da jama'ar sanan tafi sai suka hutu suka tsare shi a nan dajin hudaybiya suka ce ai ba zai shiga birnin makka ba suka hutu da shirin yaƙi suka tsare suka ce kwata-kwata ba za su bar shi bai shiga makka a wannan lokaci shi ne a lokacin nan da za Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo shi da su bayan an ringa canza miyau ta hanyar 'yan aike wannan su turo ɗan aikensu shi ma ya tura ɗan aikensa to aka zo aka zauna za a yi sulhu shi ne ake kira sulhul hudaybiya kenan anan in ma ka ce hudaybiya ko kuma ka ce hudaybiya kenan fuska biyu ne sai ya ce kataba aliyu ibn abi talib ridwanullahi alaihi bainakum kitaba aliyu Allah ya kara masa yadda ya rubuta takarda tsakanin su kafiran makka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama takarda wadda take ta sulhu fa kataba aliyu sai ya rubuta muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan abin da shi muhammad wanzan allah sallallahu alaihi wasallama ne ya yi sulhu da mutanen makka faƙalar mushrikuna su mushrikan makka sai suka ce la takatu muhammadu rasulullah kar ka rubuta muhammadu rasulullah suka ce laukunta rasulan lam nuqatilka inda ka kasance manzo ne da gaskiya mun yarda da manzancinka ai ba za mu yake ka ba laukunta rasula suka ce inda ka kasance manzo ne da gaskiya a gungu lam nuqatil ka suka ce ba za mu yake ka ba fa qala li ali manzon Allah sai ya faɗa ga ali sai ya ce in ku shafi wannan lafazi da suka ce a shafi lafazin rasulullahi da basu yarda da shi bai ce shafe wa qala aliyu aliyu Allah ya kara masa yadda sai ce ma ana billazi amha yace ai ni ko yace ba zan shafe ba wannan daga ba zan shafe ba saboda abin ya girmama a kan shi yaya zai shafe lafazin rasulullah yace ai ni ba zan shafe ba ni dai ba zan shafe ba فمهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده manzo Allah ya amshi takardar da hannun shi manzo Allah ya shafi wa salahahum manzo Allah ya yi sulhu da su ala an yadkhula huwa wa ashabuhu thalathata ayyam akan cewa shi da jama'arsa za su shiga birnin Makka su zauna tsawon kwana uku wala yadkhuluha illa bi julubani silah kuma ba za shi shiga birnin makka kenan suka mishi su an gane ko la yadkhuluha illa bi julbani sila ba za su shiga makka wato sai da wannan kwali an gane ko na kenan gida wanda yake na makami abinda ake nihi da julban suka tambaye shi suka ce ma julbani sila me kake nihi da julbani sila fa qala sai manzo Allah yace al-kirabu bima fihi ya ce kwari da abin da yake cikin shi kenan na kibiyoyi kenan kibiya ba za a hudo ta ba a fili amma za a shiga da ita tana cikin kwalita idan aka ce kirab shine wannan kai kirab gidan takobi ake nihi da kirab kenan illa bi julubani sila wato sai makami yana cikin gidan shi aka tambaye shi wa ma julubani sila me ake nihi da julubani sila sai ya ce alkirab shine wato gidan takobi kenan shine ake cewa kirab kamar yadda imrul kais yake faɗa a cikin waka sai yake cewa ka anni wa rahali wal kiraba wa numriki ala yarfa'i bi zawaid nikiliki ka anni wa rahali sai ce wal kiraba al kirab shine kenan gidan takobi shine sai ya ce al kirabu bima fihi wato shine kenan gidan takobi da abin da yake cikinsa kenan takobi a cikin gidanta in kibiya ce tana cikin kwarinta kenan haka za a shiga ba za a fito da su fili ba sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu hadisin albara ina wanda riwayar ta fi waccan tsawo shi ne yake cewa itamar annabiyu sallallahu alaihi wasallama fi zulqa'ada wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo makka da nihin umra a cikin wata na zulqa'ada fa aba ahalu makka ta an ya da uku ya dukulu makka mutanen makka suka ki su bar shi ya shiga birnin makka suka fito suka tsare shi a nan hudaybiyya suka ce ba zai shiga ba hatta qadahum ala an yuqima biha thalathata ayyam har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sulhu da su akan cewa zai shiga birnin makka ya zauna tsawon kwana uku an gane ko kawabakun bi ma'ana salahahun kenan ya yi sulhu da su akan cewa zai shiga makka wato su zauna tsawon kwana uku kenan iya bizar da suka ba shi kenan kaga asalin inda biza ta samu a tsari na musulunci ba maganar biza in dai musulmi ne duk kowace ƙasa ta musulmi tashi ce duk inda yake so sai ya je ba wanda ya sai hana shi to amma tsari ne wanda yake na turawa na raba kan jama'a a matsayin ka na musulmi kasar ɗan uwanka musulmi za ka je dole sai da wannan takarda biza kuma sai an yanke ma iya kwanukan da za ka yi kuma da sharaɗa da dokoki a ciki to shine a nan kan cewa zai shiga birnin makka ya zauna tsawon kwana uku walamma katabul kitaba katabu lokacin da suka rubuta wannan takarda sai suka rubuta an gane ko abinda aliyu ya rubuta a takardar sai ce haza ma kaba alaihi muhammadu rasulullah wannan shine abinda muhammad manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sulhu da mutanen makka faƙalu sai suka ce la nuqirru biha ai wannan kalima ba za mu tabbatar da ita ba za mu yarda ba ka rubuta rasulullah wa mu yarda ba falau na alamu annaka rasulullahi inda mun san da cewa kai manzon Allah ne ma mana anaka suka ce ba za mu hana ka shigowa makka ba lakin anta muhammadu ibn abdullah sanade kai matsayinka a gunmu muhammad ne dan abdullah qala sai yace ana rasulullahi wa ana muhammadu ibn abdullah ni manzon Allah ne kuma ni muhammad ne dan abdullah thumma qala li ali sai ya faɗa ga ali yace imhu ya ce shafi ita wannan kalima kenan ta rasulullah ya ce shafi ta ƙada sai aliyu ya ce la wallahi la an kuka abada ya ce rantsuwa nake da allah ya ce yawon zan allah ya ce wallahi har abada ya ce ba zan shafe ka ba wannan kalima ni dai ba zan shafe ta da hannuna ba ai matsayinka ya wuce a ce na shafe wannan kalima ba aka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alkitaba manzon Allah sai ya karbi ta takaddar bakata ba wato ya rubuta haza ma qaba alaihi muhammad ibn abdullah yace wannan abu ne wanda muhammad dan abdullahi wato yayi sulhu da mutanen makka to akan wannan na cewa kataba manzon Allah ya karba ya rubuta da hannunsa shi ne anan malamai suka kai kawo tare da cewa zai zo a gaba a cikin kitabul magazi domin cikar fa'ida wato wasu daga cikin magabata sun yi rubo da zahirin wannan cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da hannun shi ya rubuta kamar yadda abul wali da albaji ɗaya daga cikin manya-manyan malaman andalus na malaman malikiya da ya ba da wannan amsar cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama da hannun shi ya amsa ya rubuta bayan dabi iya rubutu ba a lokacin na malaman andalus suka masa ca malaman zamanin shi suka ce ai ya zama arni tunda abin da ya zo da shi ya saba ma alkur'ani yaya zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi rubutu alhali shi kuma annabi ne wanda yake ummi in aka ce al'ummi wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba har ma wani yake rera waka yake cewa bari itu mimman shara duniya bi akhirati wa qala inna rasulallahi kad kataba yace ba ni ba mutumin da ya sayi duniya ya bar lahira ya ce wai manzan Allah ya yi rubutu to a lokacin nan shugaba wanda yake na birnin andalus ya tara su aka ringa muhawara a lokacin nan shi abulwali da albaji ya ce abinda na faɗa na cewa ya yi rubutu ya ce ai bai saba ma alkur'ani ba domin ya zo a cikin alkur'ani wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala ta kuɗuhu biyami kafin saukar maka da wannan alkur'ani baka zamantu ba kana rubuta wani rubutu kuma baka iya karanta shi baka karanta wani littafi kuma baka rubutu yace to wannan kafin Allah ya saukar mishi da alkur'ani matsayin shi ilmiyin ne bai iya rubutu bai iya karatu ba to amma bayan cewa alkur'ani ya sauka gare shi daga baya ai babu abin da zai hana ya koyi rubutu kuma ya koyi karantawa wanda shi ma wannan wata mu'jiza ce ta daban to a lokacin nan aka samu wasu daga cikin manya-manyan malamai wato suka goya masa baya akan wannan hujja da ibada na cewa a farko ne kafin Allah ya saukar mishi da alkur'ani bai iya rubutu bai iya karatu ba amma daga baya to ya koyi rubutu da karatu wasu malamai suka ce a ai ba mamaki ya rubuta da hannun nashi yasa saboda ai za ka samu mutum bai iya rubutu bai iya yanzu kamar misali wanda ya shahara da iya da sai ka ba shi aya ta alkur'ani ya rubuta shi kawai zanen hoton zai gani ya zana amma bai san ba mene inda yana kallo zai iya rubuta ko ne duk abin da ka gani zai iya zana shi kuma tare da cewa suka ce a nan kenan na cewa fakata ba me ake nihi manzan Allah sai ya shafe kuma wannan hannu in ma ya rubuta kin baya kure wannan ummi ya shi cewa bai iya rubutu bai iya karatu ba kenan Allah yakan iya ba shi damar ya dora hannun shi ya rubuta a wannan lokaci kenan wannan wata mu'jiza ce mai zaman kanta tare da cewa ma'anar da jumhurin malamai suka tafi akan nan ma'anar shine da yace fakata ba ma'ana manzon Allah ne sa aka share kenan fakata ba umarni ne yayi aka rubuta ba shi bane da rubuta da hannun shi umarni ne yayi na cewa a rubuta shine anan suka ce fakata ba kenan fakata ba fa amara bil kitaba yayi umarni cewa a rubuta aliyu ya rubuta haza ma qaba alaihi muhammad ibn abdullah da ce wannan abin da muhammad dan abdullahi ne ya yi sulhu a kan shi da mutanen makka cewa la ya dukulu makkata silahun illa filtira wato wani makami kar ya shigo birnin makka sai a cikin gidansa duk wani makami kenan sai a cikin gidan shi in takobi ne yana cikin kuban shi in kibiya ce tana cikin kwari wa Allah ya kharuja min ahadi habi ahadi kuma kar ya fita da daidai da mutum ɗaya daga birnin maka in arada an yi tuba a tun mutumin da yake nihin bin shi to kar ya fita da shi kenan ya maida shi kaga wani dan ne haƙƙi shi ma'ana wai duk mutumin da yi nihin bin shi shi fa ba shi bai ce zo mu tafi amma mutumin da yi nihin bin shi kar ya fita da shi kenan ya dawo da shi wa Allah ya mana'a ahadan min ashabihi arada an yuqima biha kuma kar ya hana daidai da mutum ɗaya daga cikin mabiyan shi in yana nihin zama a maka duk wanda aka zo da shi ya ce a shi baya koma ba zama zai yi ba ya hana shi ba balamma da kalaha a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga makka wa madal ajal ajalin da aka yanke masa na kwanukan suka cika a tau aliyan sai suka zo ma ali faƙalu suka ce masa kulli sahibika ka faɗa ma abokinka ukhruj anna ka ce maza ya fita ya bar mana garinmu wa kad maqal ajal ajalin da aka yanke masa ya cika dan haka kenan a tsarin yau in aka baka biza in dai lokacin yayi to in har kana son zaman lafiya kai gogawa ka fita dan in ka sake wasu kwanukan suka zo to in aka camke ka za a iya maka wani hukunci wanda yake mai tsanani ko a tura maka wata tara akan wannan kwanuka da kake tare fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fita daga birnin Makka fa tabi'athu ibnatu Hamza diyar Hamza sai ta biyu su diyar Hamza dan Abdul Muttalib sai take cewa ya am ya am take kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya annina batanawalaha aliyu aliyu Allah ya kara masa yadda sai ya dauke ta ya dauko ta fa akhadha bi yadiha ya kama hannunta wa qala li fatima sai ya fada ga fatima matarsa yace dole ki binata ammiki ihmiriha ga diyar amminki ya ce ihimiliha ya ce maza ki ɗauke ta aliyu ya bada ta ga wato fadima cewa ta dura ta a kan rakunin da su tafi faktasama fiha aliyun wa zaidun wa ja'far aliyu allah ya kara masa yadda da shi da zaid ibn harisa da ja'far ibn abi wannan ja'far ibn abi dalib sai suka ringa shayayya da juna lokacin da aka zo faƙala aliyu na aliyu sai ce ana a haƙu biha ni na fi cancanta game da wannan diya ta hamza ni zan rene ta ya ce wa hiya na to ammi domin diyar ammi na ce an gane ku domin shi hamza wato ɗan uwan mahaifin aliyu ne a bidani shi kuma ja'far sai yake cewa wa hiya na to ammi wa khalatuha tahti shine anan kenan aka shafe wannan a cikin nuska wannan kenan an shafe fadar shi Ja'far kenan wa qala Ja'far Ja'far sai yake cewa yabnatu ammi ni ma diyar ammi na ce domin shi ma Ja'far dan Abu Talib ne mahaifinsu ɗaya da Ali wa khalatuha tahti yace kuma inna nan ta yace tana karkashi na ni nake aure da ƴar uwan uwarta kenan ni na fi ka cancanta game da rinanta wa qala zaidu shi kuma zaid ibn harisa sai yace ibnatu aki yace ai diyar dan uwana ce an gane ko diyar dan uwana ce kenan ni ma ni na cancanta wato da reneta tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan uwana ne shi kuma matsayin diya take gare shi فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yanke hukunci cewa innanin da za a ba ta rene ta ma'ana yar uwar mahaifiyarta wa qala sai yace al khalatu bi manzilati al ummi ita khala manzon Allah yace matsayin uwa take yar uwar uwa matsayin uwa take kenan a bangaren abin da ya shafi tausayawa wa qala li ali amma kar ka dauke ta a matsayin uwa kenan in akwai khala ka ba ta gado shine sai ce wa qala li ali sai manzon Allah ya faɗa ga aliyu ya ce anta minni wa ana minka ya sa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya lallashe su ya ce ma aliyu ya ce anta minni wa ana minka ni ina tare da kai kai kana tare da ni kai kana tare da ni ni ina tare da kai kai na wani ni naka ne wa qala li ja'far sai ya faɗa ga ja'far sai ya ce masa ashbahata khalqi wa khuluqi kai ko ja'far yace kai kama da halitta ta kuma kai kama da dabi saboda a cikin sa akwai wanda yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Ja'far ibn Abi Talib halittar shi da dabi'un shi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wani ya yi mafarki ya zo ya faɗa ma abdullahi dan abbas ya ce na yi mafarki manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ce siffanta mun shi yaya ka gan shi sai ce masa yanda kaga Ja'far ibn Abi Talib sai ce masa tabbas ko manzon Allah ne ka gani wa qala li Zaid sai manzon Allah ya faɗa ga Zaid ibn Harisa ya ce masa anta akuna wa maulana kai ku dan uwanmu ne kuma intaccen bawanmu ne shi ma manzon Allah ya masa wannan kalma wadda za ta kwantar da hankalin shi don haka sai aka ba ke da ja'afar ibn abi talib shi ya fi cancanta game da rinan ita wannan diya ta hamza saboda shi wato diyar amin shi ce bugu da ƙari kuma matar shi ja'afar wato yar uwar mahaifiyar ita diyar hamza ce a takaice kenan wannan yana nuna in za a rubuta takarda ta sulhu in dai mutum ya shahara to wannan kawai in aka rubuta sunan shi da sunan mahaifin shi ya wadatu ba sai an sa sunan kaka da wata danganta amma in har ana jin tsoron rikitarwa to wannan sai a rubuta abinda zai kusar da wannan rikitarwa sunan shi da sunan mahaifin shi da sunan kakan shi ina ma da wata danganta sana'a ko wani abu da ya shahara da shi a danganta shi nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك